إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أيها المؤمنون إن الواجب على كل مسلم أن يعرف ربه سبحانه بالعظمة والجلال والكمال والكبرياء وسعة العلم والاطلاع وعموم القدرة وشمولها ونفوذ المشيئة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن علينا عباد الله أن نعرف ربنا سبحانه بعلمه الشامل المحيط فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وأن نعرفه سبحانه بالإرادة الكاملة فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأن نعرفه سبحانه بنفوذ مشيئته فما شاء الله كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء وأن نعرفه سبحانه بقدرته على كل شيء وأنه جل, جل, جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن نعرفه سبحانه بالحكمة البالغة فلم يخلق الخلق عبثا ولا أوجدهم سدى وهملا وأن نعرف, وأن نعرف الآيات البينات والدلائل الظاهرات على, على كمال قدرة الرب سبحانه وتعالى ونفوذ مشيئته وأن الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى أطاعا ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا وعزا وذلا وحياة وموتا وصحة ومرضا الأمر كله بيد الله جل وعلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan'uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yabo kuma marar iyaka da kuma salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu ya bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu sani cewa duk mutumin da ya kiyaye Allah ya kiyaye dokokinsa kuma ya ji tsoronsa to Allah zai tsare shi kuma Allah zai shiryar da shi zuwa ga mafificin al'amuran addininsa da kuma duniyarsa lalle ya ku bayan Allah in an ce taƙawa ma'anarta aiki da ɗa'ar Allah bisa haske wato shirya da ilimi daga Allah da cikin fatan samun yardar Allah da kuma wato dacewa da sakamako daga Allah sannan kuma taƙawa ita ce barin saɓan Allah bisa haske daga Allah ma'ana mutum ya bar saɓan Allah cikin cewa Allah ne ya shiryar da shi ya haskaka masa ya bar saɓan Allah domin tsoron azabar Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin ma'abuta taƙawa ya ku bayan Allah tattaunawarmu a yau faɗakarwa ce akan sanin girman Allah babu wani ilimi da ya kai ka san girman Allah a zuciyarka domin wannan shine abin da zai gina maka imani a zuciya ya dasa maka tsoron Allah ya haifar maka da samun cikakkiyar kyakkyawar alaka mai kyau tsakaninka da mahaliccinka lalle wajibi ne akan kowane musulmi ya san ubangijinsa subhanahu wata'ala da girma da kwarjinin Allah da kuma girma da yake da shi a zuciyar bayinsa kuma sannan musan kamalar kibriya ina ubangiji da girmansa na haƙiƙa da kuma sanin ilimin Allah subhanahu wataala da yalwar ilimin da kasancewar yana ganin komai yana sane da komai musan kuma Allah maɗaukaki da ƙarfin ikonsa da yalwar wannan ikon nasa akan kowanne abu da kuma zartuwar mashi'ar Allah babu abin da ya gagari Allah kuma duk abin da yake gudana a halittarsa sai da ganin damarsa yake faruwa kuma sannan Allah shine wanda ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da ya ga dama shi ke aukuwa shi yake faruwa duk abin da bai ga dama ba ba za a gan shi ba ba zai faru ba wajibi ne akan mu ya bayan Allah mu san Ubangijinmu da iliminsa yalwataccen ilimi wanda ya kewaye komai babu wani abu da yake fita daga iliminsa babu inda za ka ɓuya ka aikata wani abu Allah bai sani ba babu wani da zai yi aikata wani abu ya ce Allah ba zai gane ba Allah ba zai fahimta ba Allah bai san an yi ba babu wannan zancen babu wani abu ƙwayar gwargwadon ƙwayar zarra a cikin halittar ƙasa ko a sama wanda zai iya ɓuya daga Allah musan Allah subhanahu wa ta'ala da iradarsa kammalalliya babu mai iya maida hukuncin Allah, in Allah ya hukunta abu, to babu wanda ya ise ya ce wannan abu ba zai auku ba, in kuma ya hukunci har yanzu ya zarta cewa abu kaza shine daidai, to babu mai ta'aƙibi ya biyo baya ce bari mu duba mu gani in ya dace a zartar in bai dace ba a bari, a'a Allah ya fi ƙarfin kowa, hukuncinsa shine zartacce. ko wani yana so ko baya so kuma sannan mu sani Allah subhanahu wata'ala shine mai zartaccen wato mashi'a in an ce mashi'a shine ma'anar ganin dama abin da ya so a lokacin da ya so kuma a yadda ya so ta fuskar da ya so haka yake aukuwa in ka ga wani abu ya faru a halitta ba wai ka ce wani ne ya kintsa wani ne ya tsara ba na'am wani yana da damar ya kulle-kulle ya yi sarƙe-sarƙe ya yi makirce-makircensa amma duka wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami shi yasa in abu ya same ka ba inda za ka ka samu warkarsa in bagun Allah ba shi wanda ya zama sababi ko da shi ya zama sababi din to iyakarsa ya zama sababi amma ba zartarwa ke ba sababi dole ne sai da mashi'a yake zartuwa mashi'a kuma ta Allah ce shi kaɗai sababi kuma zai iya samuwa a gun halitta amma sababi la nufuza lahu illa bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala wa qad yatakhallafu zai iya yiwuwa ma lokacin sa yazo abin ya zama ba haka ba in aka zuba ruwa akan wuta ruwa sababi ne ne ya kashe wuta to amma qad yatakhallafu in Allah ya so mu'jiza sai a sa wutar sai ya zama ta kasa aiki kamar yadda ya hana wutar da aka jefa annabi Ibrahim ta kasa cinsa kun ga ashe ga sababi ya auku amma tun da babu nufuzin mashi'a abu bai auku ba don haka kada ka bari duk abin da yake gudana a duniya ka rika ji akwai wani karfi ko wani mutum ko wani mai ilimi da yake zai iya zartar da abin da Allah maɗaukaki bai so ba bai ga dama ba in kai haka za ka samu tawaya a imaninka dangane da Allah kuma ka san Allah da ikonsa akan kowanne abu kuma cewa shi Allah babu wani abu da yake gagararsa a wannan ƙasa ko a halittar sama kuma sannan ka san Allah da hikimarsa albaligha wadda ta kai matuƙa duk abin da kaga Allah ya to akwai hikima a ciki Allah baya yin abu haka kawai abasan shi yasa bai halicce mu ba bai halicci halittarsa don wasa ba kuma bai samar da mu ba tare da doka ba tare da tsari ba bayan haka ya ku bayan Allah ku san ayoyi manya-manya ƙuru-ƙuru da suke nuni zuwa ga kammalar ikon Allah maɗaukaki da kuma zartuwar mashi'arsa da kuma ka tabbatar da cewa lamari dukkaninsa na Allah ne mulki da sarauta da iko duka na Allah ne halitta baki ɗayanta halittarsa ce sannan kuma ka san cewa Allah shine mai zartar da abu babu wani mai ikon zartarwa in ba Allah ne zartar ba ata'an wa man'an wajen bayarwa wajen hanawa ba mai iko akan wannan sai Allah wa khafdan wa raf'an Allah shine mai saukar da darajar wani da ikon wani ya ɗaukaka kuma wanda yake so wa qabdan wa bastan Allah shike sakin arziki Allah shike matse shi in kaga an shiga wahalar tattalin arziki ba wani ne yayi wata dabara ba ko wani yayi in Allah bai ga dama ba babu abin da zai auku don haka ka mai da lamarin ka gaba ɗaya zuwa ga Allah in ka tashi addu'a shi zaka roƙa ba wani zaka roƙa ba kar ka ji tsoron kowa a irin wannan lamari Allah ne mai iko akan komai wa izzan wa zullan Allah shine mai buwayar da wanda ya so ya ɗaukaka wanda ya so ya samu buwaya da ɗaukaka a duniya kuma shi ke ƙasƙanta wanda ya so wa hayatan wa mautan yau wasu an haife su sun rayu sun ƙara lafiya yau kuma wasu sun mutu sun tafi kabari babu mai iko akan haka shi ma sai Allah wa sihhatan wa maradan haka abin da ya shafi rashin lafiya da lafiya duk wanda ka ga bashi da lafiya Allah ne ya kaddara masa wanda ya samu lafiya jikinsa gagar idansa kalau yana tafiya da kafafunsa yana amfani da hannunsa yana gani yana ji yana magana bakinsa yana ci yana sha numfashi yana shakar iska ya fito da ita to duk wannan Allah ne mai bada wannan al'amru kulluhu biyadillah lamari baki ɗayansa awwalan wa akhiran duka a hannun Allah yake babu mai jujjuya shi in ba Allah ba in mun lura a cikin alqur'ani mai girma akwai wasu ayoyi da suka ja hankalinmu Allah madauki ya nuna mana ƙarfin ikonsa da mashi'arsa abubuwa da yawa ya haɗa su da zancen mashi'a in bai ga dama ba ba za su faru ba misali daga cikinsu akwai maganar shiriya ya ku bayan Allah shiriya a hannun Allah take za ka iya kashe duk abin da kake da shi a duniya in Allah sa kai ka mallaki wani abu don ka shiryar da wata al'umma zuwa ga wata manufa da kai kake so sawa'un shirya ce ta hanya mai kyau ko ba shirya ce ta hanya mai kyau ba za ka iya kashe kuɗi amma ba ka iya sayan zukatan mutane baki ɗaya wanda Allah ya so ya bi ka wanda Allah bai so ba ba zai bi ka ba haka in akan hanya madaidaiciya kake ku duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a matsayin manzo amma bai ba da shiriya a hannunsa ba shi mai nuni ne zuwa ga hanyar shiriyar amma jefa shiriya a cikin zuciya da taufiki wannan aikin Allah ne Allah subhanahu wata'ala na cewa walau shi'na la'ataina kullu nafsin hudaha da mun ga dama da mun baiwa kowace rai mun ba ta shiriyarta da ta samu shiriya amma ba yadda za ka yi wasu shiryayyu ne wasu batattu ne ba ka da iko akan haka Allah ne mai iko akan haka Allah madauki yana cewa har yanzu laisa alaika hudahu babu shiriyarka a kansu ba wajibi bane a kanka su shiriya walakin Allah yahdi man yasha amma Allah shine mai shiryar da wanda ya so sannan Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shine mai shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ya gaya wa manzansa kai baka shiryar da wanda kake so sai dai Allah ne ke shiryar da wanda shi ya ga dama hakanan abin da ya shafi falala da arziki duk a hannun Allah yake Allah yana cewa wa annal fadla bi yadillah yu'tihi sai ce me man yasha falala a hannun Allah take arziki shi Allah ke raba shi babu zancen a ce ga wani abu ko wani mutum in ka bi shi zaka yi arziki a'a arziki na Allah ne duk abin da kake ciki Allah zai iya baka arziki in kana kan hanya madaidaiciya ya baka dan falalarsa in kai batacce ne Allah kiyaye ya baka dan ya jarraba kai ma da kake kan hanyar a baka dan a jarraba zaka gode ko ba zaka gode ba don haka yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli azim Allah madauki yana cewa har yanzu wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ayoyi ga sunan dai da yawa Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah yana buɗe arziki ga wanda ya so wa yaqdir kuma yana kuntatawa yaqdir anan yana kuntatawa ma'anar yaqdiru anan kenan ba wai yana hukuntawa ko yana kaddarawa ba a'a kaddarawa ce ta kuntatawa ya buɗe dawa wani wani kuma ya kuntata masa kaga wani mai kuɗi ne cewa an bashi kuɗi kuma ba alama ce Allah yana son sa so na yarda da amincewa da abin da yake ba a'a an ba shi ne don a jaraba a ga ya zai yi don haka komai a hannun Allah yake tuba shine lamari na uku shi ma a hannun Allah yake faman sha Allahu sharaha sadrahu laha wanda Allah ya so sai ga ya bude kirjinsa ya shiryar da shi ya bashi dama ya tuba ya tubu Allahu ala wa yatubu Allahu ala man yasha kamar da Allah maduki yace Allah yana tuba ma'ana yana karbar tuban wanda ya ga dama abu na hudu as-salahu gyaruwa a cewa ne mutum gyararre ne nagari ne mutum ne nagari mutumin kirki shi ma wannan duk a hannun Allah yake wa zakaul qulubi da tsarkin zuciya wastiqamatuha ala ta'atillah da kuma tsayuwar mutum ya dawwama akan hanyar Allah duka wannan iko ne na Allah ganin damar Allah ne balillahu yuzakki man yasha Allah shine mai shiryar ai mai tsarkake zuciyar wanda ya so Allah madauki kuma yana cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha kun ga duk dai abin yana tare ne da me mashi'ar Allah Allah shi shiryar shi ke shiryar da wanda ya so wal mulku hakanan mulki da sarauta da iko dukkaninsu a hannun Allah suke yu'tihi man yasha yana bada su ga wanda yaso wa yanzi'uhu mimman yasha yana fisgewa daga wanda yaso Allah shike bayarwa Allah shike fisgewa ka duba wata hikima ta Allah qul illahumma malikal mulk sai ce me tu'til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaso amma wajen karba me yace sai ce wa tanzi'u kana fizge mulki saboda malamai suka ce Allah ya amfani da wannan dan nuni ga cewa shi mulki da wahala ka samu wanda zai ba da shi saboda yana so sai dai Allah ya fizge da ƙarfi saboda ɗabi'ar ɗan adam na sansa da ta'allakar zuciyarsa da shi don haka shi yasa ya faɗi wannan qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير hadda zuwa ƙarshe sannan daga cikin waɗannan al'amura su duk da ya kamata mu lura da su dangane da mashi'ar Allah shine ya ku bayan Allah mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi da suke nuna girman Allah da kuma ta'allakar al'amura da mashi'arsa suna nan da yawa daga cikinsu akwai surar halitta ita kanta yadda Allah ya sanya mu yana sanya mu ne gwargwadon yadda ya ga dama kaga wani fari ne wani fatsi-fatsi wani baki wani bakin baki-baki wani baki wuluk wani bakinsa saboda tsabar baki har shuɗi-shuɗi jikinsa yake yi saboda tsabar baki duka haka Allah ya yi mu kuma zaɓinsa ne wani dogo wani gajere wani mai kyan gani da kyan siffa da kyan zubi da kyan diri wani kuma mummuna haka Allah maɗauki ya tsara babu inda zaka ce wane me yasa ma Allah ya yi shi ne baka da ikon haka halitta ba taka bace halitta ta Allah ce shi ya zabe kawo shi duniya bar shi yadda yake ka duba sauran halittun Allah ba mutane kawai ba kowa ka duba yadda Allah maɗauki ya kaddara shi gwargwadon yadda Allah ya so kullu zalikum bi yadillahi ta'ala huwa allazi yusawwirukum fil arhami shi ma sai ce me kaifa yasha sai hada shi da maganar mashi'a cewa yadda ya ga dama haka yake suranta mutane a cikin wato mahaifar iyayensu sannan tanasuli ba da ‘ya'ya da azurta mutane da zurriya da ‘ya'ya duka shi ma Allah ya haɗa shi da mashi'arsa ne wato falalarsa ce ganin damarsa ne in ya ga dama ya yi in ya ga dama kuma ya bari Allah subhanahu ta'ala daga cikin mutane akwai wanda Allah ya ba shi ‘ya'ya maza zuriya ko mata zuriyan ko a haɗa masa maza da mata akwai kuma wanda Allah in ya ga dama sai ya bar shi bai taɓa haihuwa ba a buga bugawa duniyan nan duk inda za a je a je gun wannan a je gun wannan a roƙi wannan a roƙi wancan a yi abin da za a yi duka Allah in bai ga dama ba haka Allah zai bar shi don haka wannan lamari ya bayan Allah in kana da yaƙini akan wannan baka buƙatar ka saci kayan wani baka buƙatar ka zalunci wani arzikinka yana zuwa ko ka cuci wani ko baka cuta ba Allah abin da ya rubuta maka zaka same shi zaka same shi Allah subhanahu wataala yana cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سيتمي إنه عليم قدير sai kawo maganar ƙudura tare da ilimi Allah shi mai ilimi ne ya san abin da yake ba da jahilci yake wannan ba qadirin kuma shine mai iko akan komai dan haka da ilimi ake yi da ƙudura da iko in ya ga dama shi ke halittar abin da ya ga dama yana ba da ‘ya'ya mata ga wanda ya so yana ba da ‘ya'ya maza ga wanda ya so ko kuma ya cakuɗa wa mutum maza da mata wani kuma sai Allah in ya ga dama sai ya bar shi a ƙiman ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da kowa bai taɓa haihuwa ba shi Allah shi ne mai ilimi kuma wato mai iko akan komai don haka ya bawan Allah kada ka bari zuciyarka ta'allaka ta ta'allaka da wani wanda ba Allah ba babu mai daga ka sai Allah in ka sauka ba wani ne ba wani ne ya sauke ka ba in ba Allah ba babu mai buwa yadda kai in ba Allah ba babu mai baka in ba Allah ba babu mai hana ka in ba Allah ba don haka komai nasa ne daga hannunka ka roƙe shi ya Allah ba ni kar ka roƙi wani ya baka abinda babu mai iko akan ba da shi sai Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من الوقوانك كبام إيماني لكي كأرزك زكاة da ƙarfafaffen imani imani da Allah imani da ƙarfin Allah imani da ikon Allah imani da mashi'ar Allah Allah ka zartar mana abin da ke shine alheri duk abin da ka kaddara mana ya Allah a rubuce in ba alheri bane Allah ka canza ka ba mu alheri kai mai iko ne akan kowanne abu Allah ka zartar da hukuncinka na alheri da'iman akan mu duk abin da kuma ba alheri bane Allah ka tsare mu wanda ka kaddara kuma sai ya shafe mu Allah ka bamu ikon hakuri a kansa Allah ka bamu lada a kansa Allah ka kankare mana zunubai saboda shi ya Allah ka sa mana albarka a wannan ƙasa tamu Allah ka tsare mu daga fitintunu Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka taimaki shugabannin wannan ƙasa tamu da na ƙasa da na jiha da shugabanninmu na sarauta ya Allah dukkaninsu Allah ka sa musu albarka Allah ka tsare su Allah ka ba mu zaman lafiya da mu tare da su Allah kuma ka taimake su akan tabbatar da tsaro a wannan ƙasa tamu da kuma tabbatar da lafiya wannan cuta da take yaduwa a duniya ya Allah muna roƙonka ka tsare ta daga shigowa wannan ƙasa tamu Allah ka tsare mu ka tsare mu daga kamuwa da waɗannan cututtuka waɗanda su kuma ka jarrabe su ya Allah muna roƙonka ka ɗauke musu Allah ka sa a warke daga wannan cuta Allah ka mai da ita irin yadda cututtuka sukan zo su tafi Allah kai ne mai kawo su babu wanda ya kawo wannan abu in ba kai ba Allah kai kaɗai muke roƙo ka ɗauke wannan al'amari yadda al'umma za ta zauna lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad